الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الله دي شاء ديا جوات الجباد الأولى hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1447 wanda ya dace da biyu da watan sha ɗaya shekara ta 2025 miladiya za mu ci gaba da darasi na tasrifi a wannan littafi wanda ya shahara da lamiyatul af'al ta jamaluddin muhammad ibn malik rahimahullahu ta'ala to in ba a manta ba muna nan cikin babe da yake magana akan auzanu na masdari a masadiru na alfi'il sulasi wanda mun kwana a baiti na saba'in daidai za mu tashi baiti na saba'in da ɗaya ibn malik rahimahullah yake cewa fa'alun maƙisul mu'adda wal fa'ulu ligai rihi siwa fi'ili sautin zal fu'ala jala وما على فعل استحق مصدره إن لم يكن ذا تعد كونه فعل وكس فعالة أو فعولة لفعل تاك الشجاعة والجاري على سهولة bari mu gani gana so a ce dai mun kammala babin don karatun bai da bai da wahala sosai amma bari mu jarraba mu gani na sharhin wa'annan baitoci guda uku a darasin da ya gabata ibnu malik rahimahullahu ta'ala ya kawo muna auzanu na masjari na fi'ili ko masadiru na fi'ili sulasi to cikin masadiru ɗin nan akwai waɗanda yake na ƙiyasi ne akwai waɗanda yake kuma sama'iya ne to can bai yi wannan tafsilin ba kawai zubo su ɗaya yi to bayan ya gama shi yasa sai ya ga mafi kyau to bari ya ware wasu baitoci sai ya cire maka waɗanda suke na ƙiyasi sauran su kuma sai ya zama dukkansu sama'iya ne saboda haka waɗancan da an kai su ɗin dai na za a sake bayani ba wani sabon darasi ba ne in dai ka riƙe waɗancan da suka gabata to har zuwa ƙarshen babi su ɗin ne wazani kaza na mazdare ƙiyasi ne na fi'ili kaza na fi'ili kaza na fi'ili kaza shine za a yi bayani sai ce fa'alun ai mun yi fa'alun cikin masajiru ko? to ma'aunin fa'alu maƙisul mu'adda shine ƙiyasi ga fi'ili sulasi wanda yake ta'adiya a babin fa'ala da babin fa'ila an yi wannan karatu a baya e, fi'ili babin fa'ala da babin fa'ila da maftuhul aini da maksurul aini amma dukkan su kowannensu mai ta'adiya to mazdarinsu na ƙiyasi shine fa'alun bi iskanil aini kamar da raba a ga mazdarin shi sai ka ce mi dor ban ko kaga dor ban to kaga wannan fa'ala ne ai to haka nan kuma mai ta'adiya to haka nan babin fa'ila kamar sami'a mazarin shi sam'an kaga shi kuma daga mi daga fa'ila ne kamar fahima fahaman kaga dukkaninsu suna ta'adiya to duk wani fi'ili sulasi da ya zo bisa ma'aunin fa'ala ko fa'ila mai ta'adiya to mazdarinsa na ƙiyasi shine fa'alu haka shi kenan yanzu wanne ya rage mana cikin a fa'alu waɗanda za a faɗi hukuncinsu fa'ala lazimi ko fa'ila lazimi sannan fa'ula kenan uku sun ga rage mana yanzu mun ji mi mun ji na guda biyu ko mun ji fa'ala mun ji fa'ila masu mi masu ta'adiya masu ta'adiya to shine yace wal fu'ulu shi kuma ma'aunin fa'ulu da yi wa fa'un damma da yi wa ainun ita ma damma shi kuma lirairihi shi kuma ƙiyasi ne ga wani mai ta'adiyya ga sulasi wanda yake mi hmm? lazimi kenan ba shi ne wani mai ta'adiyya ba eh? to shi kuma ma'auninsa na ƙiyasi shi ne mi fa'ulu eh amma yana magana akan fa'ala tun da ai fa'ala mai tadiya muka yi bayani ko mun ce cike wanda suka rage saura fa'ala lazimi to lazimin fa'ala ko fa'ala lazimi wanda baya ta'adiya to shi kuma mazdarinsa na kiyasi shine fu'ulu shine fu'ulu ka qa'ada sai ka ce mi qu'udan ka jalasa a gani ka kama to kaga shi bai ciki kenan shi kaga dafi alu ne a gari kaga shi bai ciki yauwa shi za a faɗi dalilin da yasa bai zo bai zo fu'ulu ba nan gaba kalazim an gane ko to shi ma dai zai zo eh amma dai ƙa'ada ƙu'udan jalasa julusan sai ce amma fa siwa fi'ili sautin lazimin nan na fa'ala da sharaɗi in an fassara shi ba a jin ma'anar sauti a cikinsa. To, in na sauti ne, ko da fa'ala ne, ko da lazimi ne, to mazdarinsa da ƙiyasi ba zai zo fu'ulu ba. Ba zai zo fu'ulu ba. A kan me zai zo? Fu'alu. Fu'alu, wadda mun yi shi a baya yi. Kamar baka. sai ka ce mi buka'an ba shi ne mazari ba ka saraka sabiyu surahan awal kalbu ruwa'an eh to kaga duk waɗanda suna nuni akan mi sauti kuma kaga lazimi ne yau kenan lazimi wanda baya ta'adiya a babin fa'ala inda masdarinsa zai zama na kiyasi na fu'ulu sai in ya zama baya nuni akan sauti kamar jalasa kaga babu sauti a cikin shi ya zauna ko ba haka ba haka nan ka'ada amma ba kafa akwai sauti saraha akwai sauti awa kare ya yi harguwa ya yi haushi ko azzaibu wa'an kaga duk akwai ko to shi yasa ya ce maka shi mai fi'ili mai gudun sauti to sai ce jala ya bayyana za wannan na biyun nan kenan siwa fi'ili sautin sai ce to jala alfu'ala shi kan yana bayyana ma'aunin fa'ala ba fu'ulu ba tunda akwai sauti a cikinsa kaga yanzu kenan mun samu uku amma in mun kasa shi wannan gida biyu mun samu hudu kenan eh mun samu fa'ala mai ta'adiya sannan mun samu fa'ila shi ma mai ta'adiya sannan mun samu fa'ala lazimi fa'ulu sannan mun samu fa'ala lazimi na sauti yawwa sai ce wa ma'ala fa'ila to amma masdarin da fi'ilinsa ya zo bisa ga fa'ila bisa ga fa'ila to ista haƙa masdaruhu masdarinsa ya cancanci kaunahu fa'ala ya zo bisa ma'aunin fa'ala fataha ga fa'un fataha ga ainun amma da sharaɗin illam ya kun za ta'addin in baya ta'adiya can mun yi fa'ila mai ta'adiya ko to yanzu za a faɗa mana fa'ila lazimi to shine ya ce maka masdarinsa na ƙiyasi shine fa'ala kamar fariha sai ka ce mi farahan fara eh kaka ce far a'a fara eh kawaji'a waja'an waja'an ka'awira awaran eh ka'aniya aman ka gani to ka gani ga su dan da yawa ka atisha atashan eh atashan eh mun yi wannan to wannan wannan shine nashi yanzu kenan nawa mun ka samu mun samu fa'ala mai tadiya ƙiyasi shine fa'alun haka nan mun samu fa'ila mai tadiya shi ma fa'alun sannan mun samu fa'ala lazimi shi kuma fa'ulu in marar sauti ne in mai sauti ne fu'alu sannan mun samu fa'ila lazimi shi kuma ma'auninsa fa'alun yanzu wanne ya rage fa'ula ko mai damma shi ya rage to gana shi nan ta yi sai ce wa ƙis fa'alatan ka ƙiyasta ma'aunin fa'alata au fa'ulatan ko ga fa'ulatan li fa'ulta e ga fi'ilin fa'ula ya ƙara mai ta'un saboda cika baiti kaga shi yana da biyu kenan shi fa'ula yana da fa'alatan yana da mi yana da fa'ulatan to sai ba mu misali ba ma sai mun sha wahala ba sai ce kashe ja'ati kamar shaju'a sai a ce bi shaja'atan ala wazani fa'alatan walijari da wanda ya gudana ala sahula akan fi'ilin sahula akan ce sahula al'amru eh na'am suhulatan eh kaga shine na biyun fu'ulatan kenan yawa shaja'atan shi ya daidai da mi fa'alatan suhulatan shi ya daidai da mi fu'ulatan to kaga mun gama da wani da fa'ula eh to yanzu ne ba ai ba ko ne ai ibnu malik kenan raiba wallahu ta'ala to sai ce wa masu wa zaka duk abin da ba wannan da munka ambata ba yanzu to masmu'un an jiyo shi ne daga laraba su ne waɗancan saura da muka yi duk wanda a yanzu baka ji an ce yana cikin ƙiyasi kan kaza kaza ba to masmu'i ne shi kenan mm. laraba sun kaji an kaji sun faɗa eh ƙwarai da gaske to kaga shi kenan to kaga kenan za a iya za a iya jin wasu auzanu da suka saba ma na kiyasi to kuma dama mun sha faɗa cewa in ga sama'i ba a aiki da kiyasi ko da kiyasi ka'ida ne sama'i ko matsayin nassi yake to shi yasa ya ce wa ƙarika tsoron fa'ilu amma fa zai yawa ma'aunin fa'ilu ya yawaita fi sauti ga fi'ili wanda yake ɗauka ma'ana ko ake jin ma'ana sauti a cikinsa zai yawa an ji haka an gane? zai yawa an ji haka kamar misali sahalal farasu to an ji laraba sai suka ce sahilan wanda yanzu a bi ƙa'ida bi za a ce kaga fa'ala ne to me kiyasi eh eh wanne mun kai a baya fa'alatan ko kaga sai a ce mi kenan me za a faɗa ga sahilan suhalatan suhalatan tunda yanzu mun ka gama cewa in yana nuni kan sauti kiyasinsa shine me fa'ala to amma sai aka je laraba ba su ce eh suhalatan ba sai suka ce sahilan to wannan masmu'i ne duk da gashi ba kiyasi ba ne to sai ka riƙe abin da ka ji laraba sun faɗa sai ka kyale sai ka kyale da haka ko ko na haƙal himaru an ji laraba sun ce na hiƙan kaga ala wazan fa'ilan fa'ilan shi ba kaga kiyasi a ce me fuhaqan fa'ala ne to wannan za ka yi ta ganin ire-iren duk wanda dai baka ji cikin ambata cikin waɗancan ba to masmu'i ne ba a kiyasi a kansa to wannan yana nan da yawa a ɓangaren sauti ko a ji shi da yawa yakan zo bisa ma'aunin fa'ilu wannan mun yi shi a karatun baya mun ba da misali a kai kenan yanzu a ɓangaren sauti an ji laraba ga suhala sai su ce sahilan na haƙa sai su ce nahiƙan sannan an ji saraha sai su ce sorahan ko baka buka'an kaga ɗayan ƙiyasi shine buka'an sorahan ɗayan kuma masmu'i sahi lan nahi nahiqan to wadda'ul mumiddu haka yace jala ya bayyana waznu fu'ali ma'aunin fu'alu ma'anahu ga ma'ana fi'ili ga abin da yake ɗaukan ciyo shi ne adda'ul mumiddu ciyo mai sa raɗaɗi shi ne ba na almumiddu ciwo wanda yake sa zogi da raɗaɗi to wai abin da yake nuni akan ciwo kuma ciwo mai sa rauni to wazunu fu'ali ma'aunin fu'alu jala ma'anahu ya bayyana masdarinsa ma'anahu yana nufin masdarinsa an gane wato sai a bashi bi sai a ba shi fa'alu kenan kamar mi kenan kaza kama sai ka ce mi ya yi mura zukaman eh a gari ala wazni yawwa sa'ala na mura eh na tari sai a ce me su'alan su'alan saboda dukkaninsu suna nuni akan me ciwo da rashin lafiya ko to wannan shi ma an ji in abin nan yana ɗaukan ciwo yana nuni akan ciwo ba sauti ba to akan ji sun ɗora masa fu'alu kamar zukaman su'alan utasan to haka wal yuqas haka nan a yi ƙiyasi a kansa ma'ana duk fi'ili in ka samu yana nuni akan ciwo to mazdarinsa makisi shine fa'alu shikenan wali zai firarin shi kuma duk fi'ilin da yake ɗaukan ma'anar gudu gudu an gane to haka shi ma ma'aunansa zai zama fi'alu fi'alu kamar farra ya firru sai ka ce mi firaran eh a gane ko kaga aye ya gudu ko ko jamahal farasu jimahan jimahan ma'ana ya ƙi biyayya auka firarin ko abin da yake ɗauke da ma'anar gudu kamar mi a baka sai a ce ibaƙan a baƙal abdu sai a ce ibaƙan ko sharada sai a ce shiradan ko aba sai a ce iba'an ko jamaha alfarasu jimahan wato duk wani fi'ili da yake ɗaukan ma'anar gudu kamar kangara da rashin biyayya to shi kuma masdari masdarinsa na ƙiyasi shine fi'alu to shine ya ce maka jela wanda yake mabayyani masdari ne asalinsa jela'un to sai aka shafe hamza saboda lura ta waka ma'ana in fi'ili yana ɗaukan ma'anan gudu ko abin da yake cikin ma'anar gudu to mazarinsa na kiyasi shine fi'alu shine baka misali da firarin farra ya firru sai a ce firaran ko to sai fa'alatun sai ma'aunin fa'alatu shi kuma likhisalin ga abin da yake nuni akan ɗabi'u duk abin da yake nuni akan ɗabi'a to masdarinsa yakan zo bisa ga ma'aunin fadi yawwa fa'alatun ina misali kamar zarufa sai a ce mi zarafatan fatuna fatanatan gabiya gabawatan awiya gawiya gawayatan sa'ada sa'adatan da makamantansu to abubuwa dai na ɗabi'a haka abinda za a ce sifa ne na mutum an gane shi kuma wal fi'alatu da yi wa fa'un kasara shi kuma da'a ko wato da'a ka sanya shi ma'ana ija'al ka sanya shi lihirfatin ga fi'ilin da yake ɗaukan ma'anar sana'a duk wani fi'ili da yake ɗaukan ma'anar sana'a to mazdarinsa sai ya zama bisa ma'aunin fi'alatu kamar tajara sai ka ce ti ko haka hiyakatan hiyakatan ina wani na sana'a hmm? hmm? sana'a sina'atan eh kataba kitabatan in ya zan sana'arsa ta rubutu ta. Au, wilayatin ko abin da yake nuni akan shugabanci, kamar wazara, wizaratan, amara, imaratan, imaratan, ko si'ayatan na kamar shayarwa, eh na abin nan kai wancan saƙa kenan siƙayatan shi kuma wannan sa'a si'ayatan eh na aiki da gaggawa wala ta hila mala ya ce karka shagala ga wannan bayanai da nake maka da in ka shagala akwai matsala eh akwai matsala ba za ka kiyaye abubuwa ba to sai baiti na gaba limarratin to shine ya ce wada'u ga can gaba wada'u larabawa sun aza limarratin ga abin da ke nuni akan aiki ɗaya abin nan so ɗaya an ka yi shi to mazdarinsa sai su kawo shi bisa ma'aunin fa'alatan sai suka aza mai fa'alatan fa'alatan ina misali darabahu darbatan bugu ɗaya kenan kataba katabatan eh ka'adatan ne jalasa jalasa duk abin da ke nuni so ɗaya an kai abin to fa'alata ake ɗora masa an gani? eh to ka gani farahatan gashi nan da yawa katalatan katala katalatan ko to suna nan da yawa suna nan da yawa wa fi'ilatan shi kuma fa'ilatan ai wada'u fi'ilatan sun aza ma'aunin fi'ilatan shi kuma lihayatin ga abin da ke bayyana sifa sifar yadda aka yi abu sifa yadda aka yi abu to sai su ɗora masa mi fi'ilatan bi kasiri bi kasiril fa'i ko yawwa yawwa ina misali
kamishiyatin eh kamishiyatin eh ma'ana kamishiyatil khuyala ma'ana masha mishiyatal khuyala yayi tafiya irin tafiyan masu girman kai da takaba na fatar an gane an gane yawwa ko jalasa
jilsatan jilsata fulanin ya yi zama irin zaman wani shi yasa ake cewa jilsatu listiraha to ya ce jilsatu siffar yadda ake zama eh in an ce jalsatu to zaman kenan amma ya an kawa jimin kasara ta ya koma mi ya koma sifa kenan eh ya koma sifa yana bayyana yadda wato aiki ya auku to haka shi kuma laraba sun ka aza masa fa'alatu limarratin wahida ko shi kuma shi kuma fa'ilatan shi kuma lihaya eh to wannan shi ne shi ne ƙarshen wannan babi yanzu an gama da alfi'ilus sulasi darasi na gaba za a yi bayani akan auzanu na mazidi don ba a yi su ba Allah ya taimaka subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai a yi muraja su sosai a in ba muraja ai ba karatu muraja ita a karatu ai ita ce asas na ilimi to da zaran ba muraja sai kaga abubuwa ba za su tsaya ba amma in kana bibiya to sai ka ga kuma ya fito baka fili kuma dama shi tasirifi dama babban abin da yake so kenan a sosai kuwa eh to da abin ya zan jikinka ka fahimce shi shikenan duk inda ka ga ka'ida din zaka iya cewa wannan kaza ne so subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullah